الرحمن الرحيم قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلسين عشرين دهود ومبوشي بحر ينزو قال ابن تيمية أنا من بياني أكن أي كان بحسبة أكاكشن حقنا من بياني إن gwamnati take da ikon ta shiga ta tsaye da farashi farashin kasuwanci ko farashin sana'o'in hannu mun gane ai to yana mana bayani akan mudaraba da muzara'a da makamantansu da kuma bukatar da musulmai suke da ita a game da su sai ce wa qad zanna ta'ifatun min al-ulama'i anna hadhihi al-musharakati min bab al-ijarati bi iwad majhul ya ce wasu daga cikin malamai wa qad zanna ta'ifatun min al-ulama wasu jama'a daga cikin malamai sun zaci anna hadhihi al-musharakati cewa irin waɗannan tarayyar ko tarayyar da ake yi ko haɗakar kawo in kawo sai suka zata min babin ijarati cewa ijar kwadugo ne bi'iwazin majhul da abin da ba a san bi'iwazin majhul da abin da za a bada wanda ba a san shi ba sai suka ce to bai halatta ba garar ka zo ka ba wani gonarka ka ce ya noma idan ya noma sai ku raba abin da aka sama kai kana da kashi ɗaya shi yana da kashi ɗaya shi ne yake batu a kansa aiko to ya ce wasu daga cin malamai sai suka tafi akan cewa bata halasta ba irin wannan mu'amala bata halasta ba mece me tunaninsu sai suna ganin ai ijara ne kwadugo ka ɗauke shi kuma za ka biya shi da abin da ba a san shi ba to an samu garar ke in ji su su waɗannan malaman faƙalu sai suka ce alƙiyasu ya ƙatazi ta harimaha ƙiyasi wato ma'auni na shari'a wanda ake auna abubuwan da suka kama da juna a haɗa su a hukunci kuma ma'aunin da ake gwada abubuwan da suka saba sai a raba hukuncinsu shine kiyasi kiyasi da ma'anar shi wacce take mai faɗi haɗa abubuwan da suka yi kama a ba su hukunci dai shine kiyasi raba abubuwan da ba su kama ba sai hukuncin su ya zama ba iri ɗaya ba shine kiyasi shi yasa malam ibnu qayyim rahmatullahi alai a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin yake cewa inna shari'atan islamiyyata ja'at bil jam'i bainal mutamathilati والتفريق بين المختلفات shari'ar musulunci ita ce tsarin da ya zo da haɗa duk abubuwan da suke iri ɗaya ba daidai ba ne ababen da dangi ne sai kuma ka raba su kamar yadda ababen da suka zama su kuma sun saba to ba daidai ba ne kuma ka haɗa su ya saba ma shari'a shari'a duk abin da yake iri ɗaya to hukuncin shi ɗaya da wancan hukuncin su ɗaya duk ababen da kuma suka saba ma juna to hukuncin su daban-daban shi yasa ai ya musu raddi Allah ta'ala ya makafarai raddi suka ce me innamal bai'u mislu riba suka ce ai da riba da riba duk abu ɗaya ne domin ciniki me yasa ake ciniki ba don a ci riba ba to kaga sai suka ce da riba da riba da abu ɗaya ne sai Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halasta cin riba amma ya haramta cin riba mun gane to kaga shine wannan to sai suka ce wai wannan mu'amala ka ba da hayar gonarka idan me wanda ya dau hayar ya ka ba wani ya noma ma gonarka in ka bashi in ya noma sai ku raba da abin da aka samu kai ka dau rabi shi ya dau rabi ko kai ka dau kashi bi shi ya dau kashi daya gwagwadon yadda kuka yadda sai suka ce alqiyasu yaqtabi tahrimaha qiyasi ma'auni na shari'a yana hukunta wannan mu'amala ta zama haram saboda me saboda sun gina cewa ijara ce haya ka bashi ba mudaraba ku kai ba ku fahimci wannan ijara shine ka gayyato wani ka sa shi aiki ka ce manfa'a jasadiyya tasa manfa'a aqliyya manfa'a waqtiyya ko zamaniyya waɗannan abubuwan guda uku kasiya idan ka kira wani ka ce yi mini bangon nan ka yi min filastas ka bashi ka ce ya maka to ka ɗauke shi ijara ke ka ɗauke shi kwadugo yanzu abu uku abu uku ka siya nashi ka sai jikin shi ka sai kwakwalwar shi ka sai lokacin shi to za ka biya shi ijara ke ita kuma ijara ba a yi da abin da yake majhuli yi zan biya ka da wani abu a yi mini bangon nan daga waje kaza ya kai santimita kaza ko kuma ya kai inci kaza ko kuma ya kai kafa kaza zan biya ka yini guda zan ko kuma ka gama shi zan baka naira kaza kaga ma'alumi ne iwaz ma'alum ne amma ka ce yi zan biya ka da wani abu to majhuli a nan kaga ijara ce bata halasta ba ijara bata halasta ba domin ba a san me iwaz din ba da me za ka biya shi ba a san ko me ba to sai suka ce irin waccan mu'amalar da ake yi ta ka ce ma wane noma mun noma gonan nan in ka noma ta duk abin da muka samu za mu raba kai ka ɗau rabi ne ɗau rabi sai suka ce shi ma majhuli ne sai suka ce ijara ka ɗauke shi kun gane alhali ba ijara ka ɗauke shi ba muzaraba ku kai yanzu nan muzaraba ku kai me muzaraba shine nau'i na haɗaka ka ba da filinka shi kuma zai ba da me zai ba da lokacin shi kila ma har da kudin shi zai sa da kai ko naka ce in ya ce ba zai mutu ita zai je samu ta gona yayi ko ya ce tashi kai gona Allah ya baka shi kuma Allah ya bashi dama ta lokaci kuma yana da kuɗi zai iya siyan taki sai ka ce noma gonar duk abin da aka sama to sai mu raba biyu kai ka ɗau rabi ne ɗau rabi in mun samu buhu ashirin na masara to kai ka ɗau goma ne in ɗau goma ko kuma mu raba gida uku kai ka ɗau kashi biyu ne in ɗau kashi ɗaya shari'a ta yarda da wannan to sai suka rikice sai suka haɗa shi da ijara sai suka ce bai halasta ba kun gane bayanin nan sosai ثم منهم من حرم المساقات والمزارعة daga cikin daga cikin su sai aka samu wanda ya haramta musaka da muzara'a musaka ka sa wani ya shayar maka da guya ya zo ya noma gonarka da muzara'a duk dai abu ɗaya ne wa abaha al-mudaraba istihbaban lil hajati amma kuma sai ce mudaraba ta halasta ita mudaraba asali ita ce ka bada kuɗinka ga wani ka ce je ya juya duk abin da aka samu na riba sai ku raba mun gane mudaraba ko ka ɗauko wani ka ce zai zauna maka a shago muzaraba muzaraba amma in ka yanka mishi ka ce to duk wata abu kaza za ka riƙa biyan shi to ya zama ijara ku bambanta muzaraba shi ma zai ba da wata shiya tasa ta kwakwalwarsa ta lokacin shi so da ka ya ba da gudunmuwarsa a ciki ke amma ijara nan kawai an ɗauke shi ne ya yi da ƙayyadaddan lokaci shi ke nan sai a biya shi abin da ya shi ne ijara so da kan aka ce a wata za a biya ka to ijara ce amma idan aka ce to mi lissafi duk bayan wata ɗaya mu ga ribar da aka samu sai mu raba riba to ya zama mu raba ke mun gane to sai suka ce ya halatta ai muzaraba amma bai halatta ai muzara'a ba li'anna ad-dirahim la yumkinu ijaratuha suka ce domin dirhamomi ba zai iya yiwuwa a ijara su ba ba zai iya yiwuwa a kwadugon su ba kama ya kulu Abu Hanifa kamar yadda al-Imam Abu Hanifa yake faɗi wa minhum man abaha al-musaqa imma mutlaqan daga cikinsu kuma akwai wanda ya halatta musaka wato ka ba da gonarka ga wani ya noma sai ku raba abin da aka samu bayan damina imma mutlaqan ko dai kai tsaye ka kauli maliki kamar yadda limamu malik ya halatta limamu malik ya yarda da ayi musaka ka kauli malikin wal qadim lil shafi'i sannan limamu shafi'i a mazhabin sana iraki ya halatta musaka amma a jadid mazhabin na masar sai ya ce bai halasta ba bata halasta ba aw ala an-nakhli wal 'inab kal jadid lishafii amma al-imam shafi a mazhabin sa na biyu ba duke ce musaka bata halasta ba wadda ya halatta wadda ta halatta ita ce ta dabino da inabi amma duk wadda ba gona inabi ba ba gona dabino ba a wajen al-Imam Shafi'i to bai halatta ka ba wani ka ce ya noma maka in an gama noman sai ku raba ri ku raba abin da aka samu لأن الشجرة لا يمكن إجارتها بخلاف الأرض الإمام أبو الشافعي أو جنسة يتشي كسا bai iya yiwuwa a yi ijara kaga duk suna ɗauka cewa musaka da muzara ijara cewa ba zai iya yiwuwa bishiyoyi a yi ijara su ba a ɗauki kwadugon su bi khilafil amdi amma za a iya bada hayan za a iya ɗaukar hayan fili ko ƙasa wa abahu ma yuhtaju ilayhi min al-muzara'ati taba'an lil musaqati sai suka halatta abinda ake da buƙatar sa aka ba da gonarka a noma sai ku raba abin da aka samu ta ba'an lil musaqa a matsayin hukuncin musulai da musaqa ka kauli shafi'i idza kanat al ardu aghlaba aw qadaru dhalika bisuq aw qaddaru dhalika bisulusi ka kauli maliki ka kauli shafi kaman magana al-imam shafi idai idza kanat al ardu aghlaba idan ya kasance kasar ta fi fadi fiye da bishiyoyin da suke ciki aw qaddamu dhalika bi sulushi ko kuma suka kaddara cewa abinda shi mai gona zai ce ya ba wanda ya noma kai ya wuce sulushi ka kauli malikin kamar yadda yake a wajen al-Imam Malik in ka gayyato wani ka ce noma gonan nan in ka noma to sai mu raba duk abin da aka samu a wajen al-Imam Malik kai naka zai zama kashi biyu shi kuma ya zama yana da sulushi wa amma jumhurus salafi malam ibn taymiya ce amma da yawa daga cikin magabata wa fuqaha'il amsari da kuma jumhurin malaman birane na fiqh faqalu sai suka ce hada min babil musharakati la min babil ijara suka ce dukka da musaqa da muzara'a dukkanin su babun su daya da mudaraba ne babun su ɗaya musharaka ne kowa ya ba da gudunmuwarsa wannan ya ba da gudunmuwar gona shi kuma wannan ya ba da gudunmuwar lokacinsa da kuɗin shi ne noma gona so daga mudaraba su kai musharaka ce kamfani aka kafa lamin babin ijara ba ba ijara bane ba kwadugo ka dauke shi in kwadugo ne za ka yi ne ka faɗi cewa kaza za ka biya shi ya noma maka kunya kaza ka biya shi kaza allati yuqsadu fiha al-amal wanda ita ijara aiki ake ba ta kudi in ka dauki mutum ijara ka dauke shi kwadugo to lok aiki kawai zai ma amma mudaraba to tana wuce aiki ta shafi shi ma ya sa dukiyarsa shi yasa sharika ta kasu gida gida zaka ji akwai sharikatul inani akwai sharikatul wujuhi ko da akwai su akwai inda wane zai so da kudinsa shi kuma wane zai zo da lokacin shi da dabararsa sai ya bashi ya ce to juya wannan kudin duk wata mai lissafi abinda aka samu sai mu raba tsakanin junanmu akwai inda kowa basira shi zai bada wasu malamai suna ganin ya halasta ya zama basira ta ta bambanta lauya quantity surveyor electrical engineer water resources engineer metallurgical engineer civil engineer architect sai su haɗu sai su kafa kamfani kamfanin gini ginin titi ginin gada ginin gidaje ginin abubuwa har ma a shiga ƙarƙashin ƙasa Allah a kwakule ta a yi ginin ƙarƙashin ƙasa malamai wasu sun tafi akan halaccin wannan shirika din lauya shine sakataren kamfani duk wani abu da ya shafi doka da rubuta forms da rubuta wasu abubuwa aikin shi shi kuma electrical engineer an zo abin da ya shafi wutar lantarki to zai nashi idan suka yi kwangilar wani gini to sai su dawo sai a raba riba gwagwadon abin da suka yi ittifaki a kai cewa wane yana da kashi kaza wane yana da kashi kaza ko kuma duk sun yadda su raba daidai kashi daidai a wajen alimamu malik shi bai yadda da wannan ba ya ce sharaɗin dole ya kasance basira su ta zama iri ɗaya sau da kaga sai dai a samu mai niqaba ta me ta muhandisil kahraba sai ce electrical engineers sun haɗu sun kafa kamfaninsu lauyoyi su kafa me legal firm legal firm ko zo su kafa su kafa wannan nasu amma ba zai yi ai faɗa ba wancan ya zo da kai amma su malaman suna ganin halafi kuma na wancan malaman zai fi sauki to kaga wannan sharika ce nau'i ne na sharika nau'i ne na mudaraba to da akwai shi kaga ba aiki aka lauya bai dauki bai dauki injiniya aiki ba ko ya dauke shi aiki karshen wata ya biya shi bai dauke shi ba amma da kai ne ka bude kamfanin ka sai ka dauke su ka ce duk aiki za su maka to yanzu sun zama ne sun zama ujara'u sun zama ajirai yan kwadugo ne su sai wata ya kare kowa kayan ka mishi gwagwadon step dinsa da gwagwadon level dinsa sai ka bashi albashin shi kamar yadda ake ma ma'aikata amma in su suka haɗu suka haɗu suka raba suka suka suka haɗa kansu za su yi wannan to yanzu raba riba sunan aikin su mubaraba a ƙarƙashin ne a ƙarƙashin musharaka ko shirka ina jin ba su hutun kawai nake ba ko so daga kun ga ijara aiki ne kawai amma mubaraba to ya wuce aiki ya wuce aiki sai wani ya sa kudin shi wani ya sa kaza wani ya sa kaza fa inda maqsuda kullum minhuma domin manufar dukkanin su ma ya hasulu min samari wa zari abinda za a samu min samari na ƴaƴan na ƴaƴan dabina wa zari ko kuma na shuka da aka samu ko muzara'a ko musaka وهما متشاركان هذا ببدنه وهذا بماله yace kuma da mai gonar da mai noman dukkaninsu mutasharika ne sun yi tarayya haza bi badnihi wannan da jikin shi wa kenan mai noma manomi wa haza bi malihi shi kuma wancan mai da dukiyarsa mai kenan shi kuma mai gona kal mudaraba kamar da yadda ake mudaraba ka ɗau dukiyar ka miliyan kaza ko dubu ɗari kaza ka ba wani ka ce ya juya duk abin da kuka samu sai ku raba riba mun gane so daga muzara'a da musaka sun halasta babun su ɗaya da mudaraba ba babun su ɗaya da ijara ba mun gane ba babun su ɗaya da ijara ba ijara kwadugo ka ɗauki mutum aiki ka kaddara masa cewa duk idan ya maka aikin nan za ka biya shi kaza ijara ce amma mudaraba ya kawo gudunmuwar shi kai ma ka kawo gudunmuwar ka sai ku haɗa sai a juya duk abin da suka haifa wannan mu'amalar ta haifa kai to za ku raba ne daidai wa daida ko kuma za ku raba da fifiko gwargwadon yadda kuka yadda mun gane shi ne abin da yake mana wahala yawa in yanzu za mu dawo da waɗannan abubuwan da musulunci ya tsara mana ba za mu samu talakawa ba ko za a samu talaka yan kaɗan ne kowa ya kawo gudunmuwar shi a zo a haɗu a yi abin arziki sai ka gani wannan shi ne su mu tsaya na an ce lokaci ne wani haza kana sahihu min qawli ulama'i anna hadhihi musharakati إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل ko rike wannan sosai mun zo sati ne zuwa ba zan sake wannan wannan bayanan ba Allah sha sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh